أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Ubangiji yana gaya wa mutane gabaki ɗaya an riga an ɗauki alkawari tun daga alamu zarri ubangiji ya tambaye mu ba shine ubangijinmu ba muka ce lalle shine ubangijin mun amsa to kar mu zo duniya mu manta in mun zo duniya ma zai aiko manzanni su zo su tuna mana wannan alkawari da muka ɗauka ubangiji ya ce to kada fa ku je lahira ku ce ba ai haka ba ko kuma ku je ku ce ai abin da yasa wannan alkawari aka warware shi aka yi tsafi su koya mana kafirci da tsafi mu ko muka zama zurriyar su mabiyansu saboda haka ba mu bi ka ba kar a yi haka aw taqulu ko kuma ku ce innama ashraka aba'una min qablu iyayenmu ne da suka tashi sai suka tashi da tsafi da suka tashi daga tsafi mu ko ƴaƴansu ne wa kunna zurriyatan min ba'dihim sai muka zama iyalansu ƴaƴansu mabiyansu saboda haka ne muka bata kar ku yi haka afatulikuna bima fa'alal mubtilun kar ku tsaya ku rika gaya mini kamar yadda yadda annabi Musa ya faɗa mini yana cewa atulikuna bima fa'ala sufaha'u minna ku ce yaya zaka halakar da mu saboda abinda wawayen iyaye da kakannu suka sunnanta mana muka bi ka sa mu wuta saboda aikin iyaye da kakannu to tun wannan abu bai same ku ba duk wanda ya ji wannan gargadi to ya tuba ya musulunta kar ya je lahira yana kame kame ya riga cewa ai shugabanninsa ne suka bar da shi ko iyayensa ne suka bar da shi ko jagororinsa ne suka bar da shi hujjar Allah ta fi kowace hujja ga hujjoji dai guda biyu hujja ta farko mun ɗauki alkawari tun daga alamu zarri za mu zo mu kaɗaita Allah mu bauta wa Allah idan zamanai sun yi yawa mun mance an kawo mu duniya to idan iyaye da kakanu sun koya mana wani abu ba musulunci ba annabawa sun zo sun warware maganan iyaye da kakanu sun ce Allah ta abudu illallah ku bauta Allah shi kadai ba maganar iyaye da kakanu a bauta Allah shi kadai idan iyayen mutanen kirki ne suka sunanta mana abin kirki to sai mu bi su ya zama kamar kirarin annabi Yusuf kenan cewa da shi da iyayensa da kakanninsa duka ba sa bauta kowa sai Allah to wannan yana da kyau idan mutum yana da iyayen kirki sun koya masa hanyar kirki to ba zai batta ba amma in iyayensa ba su koya masa hanyar kirki ba to wata bi sabila man anaba ilayya sai ka ɗauki hanyar wanda ya ɗauki hanyar komawa ga Allah ka saki hanyar iyayenka ka rika kyauta musu wasu bayin Allah tun daga rannan suka ce har yanzu ba su mance lokacin da aka tsaya gaban Allah din ba ba su mance mutane da suke kudu da su da wanda suke arewa da su ba waɗansu tun daga lokacin har yanzu suka ce ba su mance ba a kar a je lahira a rika kame kame babu abin da ya sauran sai a bi alqur'ani abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu wani hanzari in ba wannan ba domin a manzancin manzon Allah yanzu ya kai ko ina Allah ya kawo muwasalat wato abubuwan isar da labari an isar da aikansa ko ina da ko ina ta hanyar rediyo ta hanyar talabijin ta hanyar satellite ta hanyar rubuce-rubuce da kowace irin luga an fassara Qur'ani da kowane irin baki an isar da aikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kan babu sauran hanzari
وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون ما تكذبت في كذلك ما سننت adama to a ji a gaya mata in an shiga ba a fita ba haɗa da wata dariƙa ba ziyarar wasu wale sai wanda suke cikin dariƙa za ta kula da sallah za ta kula da haƙƙin mijinta za ta kula da lazimi da wazifa da zikirin juma'a in ta yarda da wannan sharaɗi na ba ta shiga tijaniya sai ka koya mata yadda ake lazimi da wazifa da zikirin juma'a أفتولكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون يا رسول الله يا وند يجي wannan magana yadda ka ji bayanai din nan da muke yin filla filla mu shiga wannan fasali mu yi bayani mu fita mu shiga wannan fasali mu yi bayani wa kazalika nufassilu ayati haka zamu ci gaba da yin bayani filla filla muna bayanin ayoyi mu filla filla abin da ya shafi tauhidi da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi hukunce hukunce da abin da ya shafi tarihi komai da komai hanyar shiga aljanna ga ta fili hanyar shiga wuta ga ta fili yanzu sai mutum ya zaba da kansa haka muke yin bayani filla filla in jalla wa kazalika nufassilu ayati wa la'allam yarji'una wannan bayanai duka muna yi ne saboda ko waɗanda ba su shiga musulunci ba za su saki hanyoyinsu su dawo su shiga musulunci saboda waɗannan irin bayanai domin su san hanyar tsira kenan guda ɗaya yanzu inna dina inda lahil islam muna ci gaba da yin bayani don a dawo cikin musulunci in ji Allah واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين a gaya mata ta faɗi la ilaha illallah ta ce muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abinda ta faɗa ta ce ta yarda tun daga zuciyarta har bakinta Allah shi kadai ne ubangijin komi da kowa shi kadai ne ba shi da abokin tarayya ta ce ta yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da wannan addini kuma ta ce ta yadda Yesu ba dan Allah bane ba Allah na uku bane Yesu bawan Allah ne manzon Allah ne kamar yadda Allah yake kera kowane jinjiri a cikin uwarsa ya sa masa rai ba mijin matar ne yake kera jinjirin ba ba shi ke sa rai ba Allah ne yake kera jinjirin ya sa masa rai to haka Allah yayi a cikin Maryamu ya kera wannan babban jinjiri ya sa masa rai aya ce daga Allah yadda Allah ya Adam ba uwa ba uba haka yayi Hawwa uba uwa haka yayi Isa yana da yana da uwa ba shi da uba ta yadda da abin ta faɗi duka ta yadda ko to muna miki murna yau kin zama musulmi kici alhamdulillah kin zama musulma yau dukkan musulmin duniya yan uwanki ne da abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ki zaki yi wanka da niyyar shiga musulunci wannan irin wanka da zaki kullun sai kin yi wannan irin wanka in kin kwanta da mijinki kamun ki alwala ki sallah haka kuma irin jinin nan da yake zuwa wajen mata kullun wata ana kiransa jinin haila din nan to in ya zo sai a daina sa a daina azumi in cikin azumi ne a daina kwanciya da miji kwanan aure a cikin wannan lokaci sai jinin ya yanke ki sake wannan irin wankan nan da zaki yau har yanzu da niyya sannan ki koma sallah in cikin azumi ne ki koma cikin azumi haka kuma jinin aihuwa shi ma in ya zo ba a yin sallah ba a yin azumi sai jinin ya yanke ko da shi jinin haila baya dadewa waɗansu sukan yi kwana uku waɗansu biyar waɗansu kwana goma waɗansu yakan kai har sha biyar ma to iyakarsa kenan amma na haila na haila kenan na aihuwa shi yakan waɗansu yakan kai musu har kwana arba'in bai yanke ba waɗansu kuma har kwana sittin to in ya kai kwana sittin din nan to shi kenan sai a yi wanka dai a yi sallah a yi azumi muna miki murna kin zama musulma abin da ya zama dole akan musulmi ya zama dole akan ki sallah biyar kullum za a koya miki kuma ba a cin naman alade ba a shan giya yadda kika san musulmi ba sa yin wannan abubuwa menene sunan ki na da migrate migrate yanzu me take so Zainab masha Allah muna miki murna Zainab masha Allah Allah rika miki وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتينا آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين يا رسول الله كما يدك كرنتا مس labaran iyayensu da kakanninsu da labarin tonon silili na mutane masu gari a bakin kogi yanzu ma ka karanta musu labarin wani mutum na bani Isra'ila dai har yanzu wani mutum na bani Isra'ila malami ne wanda aka bashi ismullahi azam wanda in yayi roƙon Allah Allah yana karba sunansa Bal'am dan Ba'ura a wannan hikaya kenan Bal'am dan Ba'ura to Annabi Musa da ya ta san mayaki sai mutanen garinsu su jababirawa suka ce a ce malamin nan ya roƙi Allah kada Allah ya sa Musa ya gane garinsu kada Allah ya sa Musa ya samu nasara cikin yakinsa sai ya ce a'a shi addinin sa ai addinin da addinin Musa duk iri ɗaya ne addinin Allah ne ba zai masa mummunan addu'a ba aka yi aka yi sai aka tara masa kuɗi da yawa na hanci aka buga aka buga ba a samu cin nasara sosai ba ya karbi kuɗin dai amma ba bai yarda ba tukunna sai aka biyo ta wajen hajiya ta wajen matarsa ka san manyan mutane suna da hajiya sai aka bi wata wajen matarsa sai aka ba ta kuɗi aka zuga ta sai hajiya ta yi matuƙar ƙoƙari ta jawo hankalin mai gidan sai ta ce to yanzu menene ya kamata wa mutanen gari in ba wannan irin rana ba ina amfanin mu gashi ka iya kuma in kai Allah zai karba ga wannan abu zai same su zai cuce su yayye to sai ya yarda da yake an sa baki daga cikin gida sai ba yayi addu'a yace to yanzu dai kam idan nayi addu'an nan zai rasa duniya da lahira amma tun da kuka ce ayi sai ayi sai yayi addu'a da yayi addu'a sai yana yin mummunan addu'a wa kansu suka ce ah wannan addu'a da kake mu kake wa mummunan addu'a ce to harshe na baya iya yin yadda kuke so din to shikenan ya riga dai yayi wa annabi Musa addu'a bani Isra'ila sun sha wahala sai ya ba su hila cewa in suna son wannan abu ya tabbata su yi wa mata ado su tura su a gaya matan kuma in sun shiga sojoji duk wanda yake son son su kada kada su ki to shikenan sai matan bani Isra'ila suka yi ado matan jawabira suka yi ado suka shiga cikin sojojin bani Isra'ila suka so malalata da su to sai bala'i ya sauka yaki ya baci to shikenan sai shi kuma Allah ya tube masa abin da ya bashi ya tube masa abin da ya bashi ubangiji yana gaya mana anan ce wata dalilu na ba allazi atina ayatina fansalakha minha sai ya tube kansa daga cikin abin da Allah ya bashi kamar yadda maciji yake saba ya bar saba sai fita to haka mutumin ya juye har ya zama da babban malami ne wanda in ka je wurin karantarwansa in za ka kirga tawada za ka kirga wajen tawada dubu goma sha biyu na masu karatu amma shi kenan sai Allah ya tube shi daga wannan lokaci saboda haka malamai a rika jin tsoron Allah a rika jin tsoron Allah a rika jin tsoron Allah wajen fada wajen son zuciya na biyan bukatun mutane ko biyan bukatun mata a rika hangen nesa a cikin al'amura duka wannan kenan na bal'am dan ba'ura to magana ta zo kissoshin an kawo iri-iri daban-daban sun kai wajen takwas mutanen madina suna ce ai wannan arrahib din na abu amirin alfasik shine mai wannan aya shi abu amir alfasik ko arrahib manzo Allah lokacin da ya iso madina manyan mutane a gari a madina guda biyu ne ta wajen malanta shi abu amir shine abin wanda ake saurarawa shine babban malamin malamai da yake su laraba ba su da malamai sosai wajensa ake komawa to an shirin za a naɗa Abdullahi bin Ubayy ya zama sarki to da annabi zo sai aka mance da duk guda biyun shi malami aka mance da shi shi Abdullahi bin Ubayy aka mance da da naɗa shi sarauta to duk sai suka ji zafi wanda ya zo shugaban munafikai a cikin gari shi Abdullahi bin Ubayy shi ko malami sai ya shigo yace na ji mutane suna cewa wai ka zo da addini irin na annabi Ibrahim ya addinin naka yake ne annabi ya gaya masa a wannan ba irin addinin annabi Ibrahim bane ya kakkar ya babbaci sai annabi ya ce a na addinin Ibrahim ya ce to mu yi rantsuwa ai rantsuwa duk wanda ya ƙarya Allah ya halakar da shi ya mutuwan ya mutuwan kaskasci mutuwan bakunta annabi ce mu yi aka yi addu'a to daga nan sai ya bar gari sai yana yawo yana magana da Rum da Faris a taimaka masa ga wani mutum ya taso ya zo ya matsa musu a garin su a bashi sojoji yana ce shi annabi ne to ana nan shekara ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida wajen shekara ta takwas abin sai ya tsananta sai munafikan suka kai wajen mutum ɗari uku da sittin jama'a su ne cikin gari amma suna samun labari daga waje daga shi abu amir arrahib to shine ya bada umarni ce yanzu mun mun yi kusa mu ci nasara amma ku kafa masallaci ku bar musu masallacin su ku yi naku amma ku kira mutumin nazu ya zo ya muku sallah a cikin ku ce kuna neman albarka saboda mu samu labaran mu su rika haduwa in na samu na aiko da labari ba kowa a masallacin ku sai ku ko kuma in kun samu wani labari za ku aika mini ba damuwa to shine aka aka kafa masjidu dirari masallacin nan wanda Allah yake ba mu labari allazina takhazu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu wa la yahlifunna in radna illa al-husna wallahu shadidun lakazibun la taqum fi abadan wato masallacin da Allah yake cewa ba masallacin kirki bane masallacin kafirci ne masallacin raba musulmi da musulmi ne ba gine shi akan kyakkyawan nufi ba ba don shekarun nan mun ga irin waɗannan masallatayya masu zagin shehu tijjani da Sidi Abdul Qadir da ɗariƙun waliye muka samu wannan irin masallacin ba da sai mu karanta da mu taɓa gani ba amma kuma yanzu kan mun gani da idonmu masjidu dirari masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainahuma masjidi ne na cutar da musulmi da musulunci karya karfin musulmi raba kan musulmi raba ra'ayin musulmi a raba aure a sa gaba tsakanin musulmi da musulmi masjidan diraran wa kufran da kafirci wa tafriqan bainal mu'min da raba tsakanin musulmi da musulmi wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qablu da kuma dakatawa saboda neman labarin mutumin nan da yake kasar waje yana yakar Allah yana yakar annabi yana hada kai da Faris da Rum to irin wannan an ce su mutanen Madina sun ce akan sa aka saukar da wannan aya wadansu kuma suka ce a'a ai akan Malik ibn Saif sun dai kowa ya faɗi irin nasa saboda misali aka buga waɗansu kuma suka ce a a cikin zamanin bani isra'ila akwai wani mutum wanda Allah ya bashi addu'a karɓaɓɓiya amma sau uku Allah ya ya duk abin da ya roƙa Allah zai biya masa bukata amma sau uku shikenan sai matarsa ta ji labari har yanzu dai hajiya din dai sai ta ji labari ta ce Allah cikin ukun nan ka ban daya shikenan an baki me yake so ce ranka da dai ka roƙa mini Allah algabata malam ya zama dukkan cikin bani isra'ila ba matar da kai ni a kyau sai ya roƙi Allah sai Allah ya ya kera matar babu mata mai kyau irinta dukkan bani isra'ila Allah ya karbi addu'a shikenan sai tafi karfin sa tace ba ruwanta da shi ba ruwanta da shi sai manya ransa ya bace ransa inda zai sa kansa sai ya roki Allah Allah ya maida ta kari kariya shikenan addu'a biyu dai ta tafi saura daya sai ƴaƴanta suka zo wajen suka ce wallahi babu mu yadda ba ana ta mana dariya urumu ta zama kariya mu yadda ba ana mana dariya urumu ta zama kariya mu yadda ba lalle ka roki Allah Allah ya maida ta mace kamar da shikenan dole suka dame su jayan inna ma walukum wa ladukum fitna sai ya roki Allah Allah mai da mace kamanda shikenan addu'a uku ta lalace ba a samu komai ba ga ayatina fansalaka minha fa adba'u shaytanu fa kana min al-ghabin fa adba'u shaytanu shi bal'am dan ba'ura shaydan ne ya bi shi ko ku ya mai da shi mabiyinsa fa kana sai ya zama min al-ghabin a cikin fatattu ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه
to da rika tijani an shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyarar su hadisin cikin dariƙa za a kula da sallah za a yi cikin jama'an an samu za a girma iyaye a yi musu biyayya za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'an an samu jama'a ba a canta ba ka yarda na baka da kace tijani kace ka karba shalom ka je koya maka lazimi da wazifa da zikirin jama'a فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هويه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فمثله سي مثال سيزم شي wannan babban malami wanda aka bashi ismul azam amma yayi roƙon Allah akan annabin Allah Allah ya karya masa yakin sa sai Allah ya tube shi ya mai da shi fa masalu ka masalil kalbi ya mai da shi kamar kare wato daga lokacin sai harshen sa ya sako daga cikin bakin sa ya zama kamar kare masalu ka masalil kalbi in tamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas shi kare kullun lallagi yake lallagi ha ha ha dinan da yake harshen yana waje dinnan kullun in ya ji kishirwa ma haka yake in bai ji kishirwa ma haka yake in aka tsoratar da shi ma haka yake in hankalinsa yana kwance ma haka yake to haka wancan malamin ya zama in tamil yalhas aw tatruku yalhas zalika masalul qawmin alladhina kazzabu bi ayatina wato misali kenan muka bugawa dukkan mutanen da suke karyata ayoyinmu wa anfusuhum kanu yuzlim zalika masalul qawmin alladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun ya rasulullahi ka gaya wa mutane ka karanta mutane labarai saboda mutane su fahimta su gane wato shi kare kamar yadda aka so magana jiya da biri da kare da jaki aka yi magana a kansu idan Allah ya yi faɗa da mutane sai ya zage su ya ce shi kenan ku je daga yau na tuɓe ku daga cikin mutane na mai da ku biroyi kunu qiradatan khasi'in wato in mutane ne haka wanda aka yi musu wa'azi sai suka ki karɓan wa'azi idan ko malamai ne sai Allah ya ce ya mai da su kare ko ko ya ce ya mai da su jaki kamar anan dai kaga Allah ya ce ya mai da shi kare a gaba kuma cikin suratul jumu'ati sai ce Allah ya maida malamin da bai aiki da iliminsa ba Allah ya maida shi jaki yana laftun yana laftun littafi in an laftawa jaki littafi in an je zango me za a ɗiba masa ya ci a ciki babu kayan nauyi kawai ina ma da dawa ce ko ko wake ne za a ɗiba masa a cikin abin da ya ji nauyi amma yanzu littafi ne me zai ci a ciki saboda haka mutane su kiyaye kwarai da gaske abin da yasa malamai suka ce abin da yasa kare ya zama kamar yadda ya zama dinnan lokacin da aka saukar da annabi adam shedan yana neman yana bin sa da sharri da har yanzu sai ya je ya gayyaci ya gayyaci namun daji masu fika su kuraye su zakoki su duk dai masu fika masu fira din nan ya gayyaci dole ku zo ga wani mutum ga wani abu nan ku zo ga wani abu nan ku zo ku yi maganin sa sai suka tasan ma annabi adam kare ya fi kowa kokarin kokarin yin haka a kusa da shi maza sai jibril ya kawo masa sanda ya kawo masa sanda daga aljanna wannan sandan ace shine tarihi ya mai da sandan hannun annabi shu'aibu har iso hannun annabi musa wanda ya mujiza da shi to ya rike wannan sandan aka ce maganin waɗannan kuraye da zakoki da da da duk abubuwa masu kumba masu fira masu halakarwa ya magani da su da wannan sanda to kare da yake shi ya fi kowa naci sai aka ce ya ɗora hannunsa akan karan sai ya ɗora hannunsa akan kare shike sai zuciyarsa ta mutu shike nan ya zo yanzu bai da zuciya shi kare duk dabbobi ba wanda zaka masa duka ka mika masa abu ya zo yana godiya yanzu yanzu nan sai kare kai masa duka ce wuf da kai in ka mika masa dan sai ya dawo ya ta godiya ba zuciya to haka ba shi da zuciya haka saboda haka yake lallagi kullum amma duk da haka shi kare sai Allah ya mai da shi shine mai hidima wa Adam mai masa gadi na dabbobinsa da dabbobin ‘ya'yansa har yanzu nan kare yana mana gadi har an kai lokacin da yanzu kare in an koya masa farauta zai yi farauta in an koya masa kamun barayi zai kama barayi ya zama mai taimakon ‘yan adam mai hidima wa ‘yan adam wajen kamun masu laifi wajen gadi da sauran irin waɗannan abubuwa shi kare yana da halaye sun kai arba'in da za a lissafa masu kyau waɗansu halayen ba za a same su ba sai wajen manyan manyan bayin Allah ko annabawa amma da yake miyagun mugun halinsa na ƙin baƙi da cin mutuncin masu mutunci sai ya ɓata waɗannan halaye duka da ƙin baƙi da cin mutuncin masu mutunci sai ya ɓata waɗannan halaye duka ba a lissafin kyawawan sai munana shi dai kare wato kamar yadda wani malami ya je misra aka duba aka babu kamar sa a misra sai sarki ya kusatar da shi da ya kusatar da shi malamai sai suka yi shawara suka ce ya kamata mu yi karatu wajen wannan malami sai suka yi niyya za su yi karatu wajensa sai suka ce to ya ce wani fanni kuke so sai suka ce fannin tafsiri muke so domin shi ya kunshi dukkan fannoni to shikenan da ina zan fara sai suka ce daga bakara ce to ku kawo min farkon littafi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza suka kawo masa aka sa ranar da za a soma da aka taruran nan shikenan sai suka ce su suna so ba bakara ba sun yi shawara za a so ma wa izna sanal jabala ne sai aka so wannan izu da muke ciki sai aka yi zo maganan kare da aka yi zo maganan kare sai ya ce ubangiji ya faɗi kare da zargi a nan lallagi ai kayansa ne dama haka yake ni an ce yana lallagi shi ba zage shi ba shi kare yana da halaye kyawawa shi kare baya bacci sai ka ce manyan masu ibada shi kare duniya ba ta dame shi ba ba zai nuna maka ga ɗakin kwanansa ba ga shimfiɗa ga shimfiɗarsa ba in ya fito ya fito kenan bai damu da duniya ba kamar zahidai shi kare baya koshi da abinci sai dai rana ta ko an yi biki ko wani abu ya faru baya koshi kamar bayin Allah masu gudun duniya masu yawan azumi shi kare yana bin ubangijinsa kullum ko da ubangijinsa ya buge shi ne ko zai sake binsa shi kare yana yana kiwon dukiyar mai shi ya san mai shi ya san abokin mai shi ya san dukiyar mai shi ya yi ta lissafi ya ce kare yana bin matarsa ba zai yi jima'i da ita ba shekara guda sai da kaka ɗan ƙaramin lokaci in lokacin ya shi kenan ba zai sake taɓa ta ba kamar wanda duniya bata dame su ba ya yi ta lissafi ya yi ta lissafi ya yi ta lissafi sai ce sai dai halin da ya ɓata shi shine ƙin baƙi sarki ya ce a tashi daga karatu ya isa wato ana so dama a kori bakon ne shi wannan malamin ana so a kore shi ne shi yasa aka yi wannan shiri to sai sarki ce a tashi karatu ya isa a to idan Allah ya faɗa da malami sai ce ya mai da shi kare fa masalu ka masalil kalbi in tamil alayhi yalhas aw tatruku yalhas zalika masalu qaumil ladzina kazzabu bi ayatina wannan shi misalin shi muke bugawa dukkan mutumin da ya karyata ayoyinmu ba bal'a mu kadai ba duk wanda ya karyata ayoyinmu haka za mu mai da shi kaman kare din faksuzil kasaza ya rasulullahi ka karanta mutane labarai na cikin wannan alqur'ani la'allam yatafakkarun ko mutane sa yi tunani su yi hankali su yi wa kansu gata tun ba su mutu ba ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون Daga tijani an shiga ba a fita, ba a haɗa da wata ɗariƙa, ba a ziyarar sole sai wanda suke cikin ɗariƙa, za a kula da sallah kuma za a yi ta cikin jama'a in an samu jama'a ɗin, za a biyayya wa iyaye, za a yi jam'in wazifa da jam'in zikirin juma'a kuma ba a shanta ba. Kun ji ko? Kun yarda? sana ba ku da gashi wata sai kun karba alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah ku je koya muku lazimi da waziwa da zikirin juma'a alhamdulillah sa'a masalan qaumul ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlimun amma dai mutumin da shi mutum ne a cikin mutanen ma shi kamilin mutum ne namiji kuma aka mai da shi malami malamin ma babban malami kuma aka mai da aka bashi wani sunan da in roki Allah nan da nan Allah zai karbi roƙon duk waɗannan saboda duniya da biyan bukatun abokai da biyan bukatun mata sai ya zubar ga baki ɗaya zama haka sa'a masalan amma wannan misali ya yi muni mutum yana yana mutum malami ya zama kare wannan misali ya ɓaci sa'a masalan alƙamun ladina kazzabu bi ayatina wato misalin da aka buga na kare na misalin waɗanda suka karyata ayoyin mu wannan misali ya yi muni wa anfusahum kanu yuzlimuna amma ba a zalunce su ba su ne suka zalunci kansu من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون da wadda inda aka tafi a cikin alkur'ani za a dawo inda aka tashi komi daga Allah yake duk inda aka tafi in an bi bisadul hikima an yi nisa an yi nisa wannan yayi kaza ya zama mutumin banza ya dauki fishi ya dauki menene Allah an ce shi an shirya masa azaba wannan yayi aiki mai kyau ya zama mutumin kirki an yabe shi an yarda da shi zai shiga aljanna zai dawo ciki duk an faɗa sai daga ba sai a komo a ce komi daga Allah yake to komi daga Allah yake din nan shine ainihin ummul kitabi shine komi wato shine dukkan abin da ake nufi da alqur'ani to wannan shari'a sunansa hikima din nan shari'a wa man ya'mal misqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal misqala dharratin sharran yarahu amma hakikanin lamari kam amma sha'una illa insha Allah inna Allah kana aliman hakima ba wani abin da mutum zai iya yi sai abin da Allah ya yi da shi amma duk da haka ba za ka ji wannan ka je kana kin azumi kana kin sallah ka ce haka Allah ya so to shikenan Allah ya so zaka shiga wuta kenan saboda haka duk komi daga Allah ne amma ba za ka yi Allah izgili ka ce haka Allah ya so da Allah ya ga dama in shirya da na shirya to wala ya qul wa inna min alamati shaqai wal khizlani wa damsil basirati in jama'a ahlari duk wanda yake faɗin wannan haka ne gaskiya ne amma kuma ai alamar sa kenan ka zama dan wuta kai kai wa kanka shaida ka zama dan wuta tunda kana sabon Allah ka ce haka Allah ya ga dama to Allah ya ga dama zai maka azaba kenan saboda haka a ji tsoron Allah abin da yace ayi ayi abin da yace a bari a bari abin da aka saba aka saba aka kasa a tuba mu bayin Allah ne Allah shine mai mu shi la yusalu amma yafalu ba a tambaya sa dan me akai kaza a'a wannan wanda yake da hannun wani akan sa shi ake tambaya abin da wanda ba shiriyayye ya karbi shiriya ya mutu a cikin shiriya ko ya zama ya tashi a ciki ya rayu a ciki ya mutu a ciki kamar sayyidina Ali ibn Abi Talib ko kuma ya tashi a ciki ba a dade da yawa ba ba tashi a ciki ba sannan a shiga ciki ta yi har a mutu a ciki kamar sauran sahabbai wanda suka musulunta bayan sun yi tsafi ko ko a'a sai an gwagwarmaya an sha wahala a cikin kafircin daga baya a samu musulunci kamar sai na umaru sai da ya kai shekara shida ana wahala da shi ana wahala da sahabbai ko ko a'a sai an kai shekara ishirin da hudu Uh, ko ishirin da ɗaya kamar su Abu Sufyana ana wahala da shi yana shine jagoran makiya shine yake jagoran yakin annabi sallallahu alaihi wasallam amma da karshe saura shekara biyu kawai annabi ya bar duniya sai ya musulunta to duk wannan dai karshe yayi kyau kenan saboda haka ake roƙon Allah Allah ya bamu kyakkyawan karshe man yadillah wanda Allah ya shiryar da shi tun azal huwal mutadi shine zai zo nan duniya ya shirya wa man yudlil duk wanda Allah ya kaddara masa bata tun azal ko ya zo nan lahira ko ya zo nan duniya zai yi asaran shirya ba zai same ta ba ba zai samu shirya ba a nan duniya sai da an rubuta masa tun azal shi zai shiru in ya zo duniya amma tun daga can in ba rubuta masa shari'a ba in ya zo duniya duk yadda aka yi ba za a samu shari'a a wajensa ba man yahdi Allahu fal muhtadi wa man yudlil wanda Allah ya bar da shi fa ulaka irin waɗannan mutane humul khasiruna sune suka tabe komai wa'azi ba za su musulunta ba ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الخاسرون ubangiji tabaraka wa ta'ala yana tafsilin jumlar da ya bamu man yadillahu wal muhtadi shine anan yace wala kada hakika zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal ins haqiqa mun halicci halitta da yawa a cikin mutane da aljannu wanda su wannan dama su rabon wuta ne mun halicce su ne kurun don su zama rabon wuta zurriya ce wanda aka yi ta aka halicce ta don wuta subhanallah la kiyaye mu waɗansu yadda talaucin ya same su waɗansu tun da farko ma sai Allah ya buɗe akwatin halittarsa sai ya zuba su a ciki ba san ko Allah ba sai halitta kawai kamar mutanen da mutanen dariyawa wanda suke da aqidar Rasha da China wanda suka ce wai ba su da Allah wai nature ce take yin wasu abubuwa to wannan sun fi kowa bata a cikin kafirai daga nan sai a samu su kafirai su kuma su ce ai akwai Allah Allah shine yayi sama shine yayi ƙasa shine yayi komi da kowa amma in ji ko waɗanne dangi suna da Allahnsu jagoransu zuwa ga Allah shine dodonsu abinda dorin yace ayi duka shi za a yi kaga waɗannan ma sun zama ƴan wuta amma gara su akan na farko domin na farko sun ce ba su da Allah wannan ku sun ce suna da Allah wala in sa'altum man khalaqa as-samawati la yaqulunna Allah to daga nan suka bada su ma suka zama ƴan wutan da kamar na farkon waɗansu kuma suka ce a a ai Allah ba da yawa kamar yadda kuke faɗin nan ba har guda ɗari uku da wani abu a ba su kai haka ba Allah uku ne kawai wato kamar nasara kenan wai Allah bai kai da yawa ba su uku ne kawai inna laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa amsan wadancan Allah yana ce da suka ce ba Allah suka ce abillahi shak Allah yana ce yanzu ni din ma har yanzu an sani cikin shakka ko ko ko ko babu ni ni din Allah yana ce haka yanzu ni din ma sai ana shakka ina nan ko ba ni da suka ce a'a alloli da yawa Allah ya ce a'a wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim wanda suka ce a'a Allah uku ne ba su da yawa su uku ne kawai da Isa da Maryam da Allah na gaskiya su uku ne Allah ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa duk wanda yace Allah uku ne ya zama kafiri ko yana da awar yana da littafi ko yana da addini ya dai zama kafiri wanda suka ce a'a Allah bai kai uku ba su biyu ne inji mutane Igris Allah biyu ne kawai Allahn alheri na haske da Allahn sharri na duhu kullun kokowa suke yi da Allahn alheri ya ka da Allahn sharri da ba za ka ga ba za ka ga sharri a duniya ba sai alheri da Allahn sharri ya ka da Allahn alheri da ba za a ga alheri a duniya ba sai sharri to kullum kokowa suke wannan ya kayar wannan ya kayar wannan kullum haka duniya take Allah ya ce wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn inma huwa ilahun wahid Allah shi kadai ne sai dai da sifofin jalala da jamala kamar yadda kowane mai gida mai gida ma haka yana da makamai yana da wurin kuɗi yana da wurin makamansa gwamnati ma tana da wurin dukiya tana da wurin makamai to haka Allah yake da sifofin jalala da jamala kowanne da wurin da ake sa shi haka nan sai aka wuce nan sai aka kuma aka ce to suka ce to Allah kam lalle gaskiya ne amma in ji ba ya aiko mutane su annabawa ne daga Allah ba sai dai mala'iku Allah ba zai aiko mutane ba su kuma suka zama kafirai sun yadda Allah yana nan shi ɗaya ne amma Allah ya zai aiko mutum a'a ma anta illa bashar misluna annaba mutane ne kaman kowa ba ba Allah ne aiko su ba sai aka zo aka ce to an yadda dai da annabawan Allah ya aiko annabawa sai waɗanda suka ce an eh annabawa kam duk annabawa ne amma banda annabi Dawuda banda annabi Suleiman banda annabi Isa ba yadda ba ba annabawa bane inji Yahudu Allah ce su ma dai kafirai ne tunda sun ware annabawa sai waɗanda suka ce a duk annabawa na an yadda annabawa ne annabi Muhammadu ne ba yadda da shi ba ina aka taɓa samun annabi cikin larabawa a'a annabi ya zama balarabe annabi ya zama kakarsa kaza kaza kaza kaza kaza kaza ba gidan annabi ishaq ba gidan annabi isma'il a'a suka su ma suka zama kafirai wanda suka ce sun yadda da annabawa duka gaba daya sun yadda da dukkan annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su yadda da abubakar musulmi ne ba ba su yadda da umaru musulmi ne ba ba su yadda da aisha mutum ya kirki ce ba ba su yadda da hafsa ba suna zagin su to duk da aka koma gaba ɗaya nan ma dai an halaka din tunda yake dole ne duk wai son annabi sai ya so abubakar da umaru da iyalan annabi gaba ɗaya su ne ake kiransu ahlul baiti in ka ji ahlul baiti mutanen gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam baitin da ya saura yanzu a gidan manzon Allah shi ne ɗakin Aisha shi kadai ne ɗakin da ya saura na annabi a duk duniya yanzu ɗakin Aisha to in ka ce ba mutum ya kirki ba ce ai ka rushe gidan annabi in ka ce abubakar ba mutumin kirki ba ne umar ba mutumin kirki ba ne ai ka rushe darajar annabi sallallahu alaihi wasallam wato ka nuna annabin bai san ma kenan abin da yake ba ya ɗauki mutanen da ba na kirki ba ya gabatar da su akan dukkan jama'a kaga an maida annabin wato bai san bai san wani abin da ya kamata ba kenan wannan an soki annabin da kansa da duk duniya ta san annabi bai da mutumin da ya kai abubakar da umaru da usman da aliyu sauran mutane su biyu duk wanda ya ki waɗannan to ya soki annabi ne da kansa ta saboda haka irin waɗannan abubuwa mutum tun bai mutu ba zai wa kansa dabara a nesanci masu halakarwa a nesanci masu halakarwa waɗansu suka ce an yadda da dukkan sahabbai kamar yadda ya kamata dukkan sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan sahabban su yardaddu ne Allah ya ce sahabban annabi dukkan yardaddu ne gaba ɗaya radiyallahu anhu wa radu anhu suka ce eh wannan gaskiya ne amma in ji banda masu ƙarya cewa akwai waliyai din nan ba waliyai sahabbai gaskiya ne amma ba waliyai to su ko sai suka zo suka fa'ita nan wai ba waliyai wanda suka suka ce a akwai waliyai banda su irin masu karanta jauharan nan banda su to haka dai kowa da irin lokacin da yake faduwa waɗansu hanyar sun yarda da tijjaniyar ma gaba ɗaya da shehu tijjani da shehu ibrahim ya zo sai aka ce to ina maganar da ake cewa babu wani ba wali bayan shehu tijjani to ga wannan ya zo ya ce shi wali ne aka ce a'a ai shehu tijjani khatmul wilayati ne to haka mutum ya mai da hankali kaso duk duk abin da Allah ya ce kai imani da shi kai musulmi kai imani da shi dukkan annabawa gaba daya dukkan sahabbai kai musu kyakkyawan aqida cewa Allah ya ce ya zabe su kai ma ka yarda Allah ya zabe su Allah ya ce ya yarda da su kai kace baka yarda da su ba to sai yaya za a yi Allah ne zai bi naka ko kai ne zaka bi na Allah Allah ya ce ya yarda su duk gaba kida السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه duk Allah ya yarda da su gaba kida su sahabbai kuma duk sahabbai adilai ne dukkansu adilai ne saboda haka mutane su yi ƙoƙari a fita sharrin da nasare zo ya shuka mana cikin ƙasarmu a naɗa waɗansu mutane su yi ta zagin sahabban annabi su musulmi ne su yi ta zagin matan annabi su musulmi ne to wannan duk sharrin nasare da ba mu da shi a ƙasarmu waɗansu yi ta zagin shehu abdulkadir shehu tijjani shehu ɗan hodiyo dariƙar waliyai duk nasarar shi zamani wannan don mu yi ta faɗa mu yi ta yin tatsi ne duk sharrin ingila da amerika ne suke turo kuɗi ana yi musu wannan irin aikace aikace da allah a gane jama'a mu haɗa kanmu mu zama dukkan sahabbai mu ɗauke sun fi iyayenmu sahabbai ba sun fi iyayenmu sun fi iyayenmu fa sahabbai maza da mata sun fi iyayenmu to saboda haka mu ɗauke su kamar haka ai ko wanda yake zagin ubanka yake zagin sa ai ba za ka yi aboki da shi balle mai zagin abubakar da umaru ka nuna bara'a da duk mai zagin abubakar da umaru ka nuna bara'a da mai zagin abubakar da umaru da da usmanu da ummul mu'min aisha da ummul mu'minina hafsa wa qad zara li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha lahum qulubun ubangiji yace abin mamaki yadda kowane mumini yake da zuciyar kumsa imani su ma waɗannan ƴan wutan su ma suna da wannan zuciyar amma imanin ne babu a ciki lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zuciya amma ba ta fahimtar addini ko hawa-hawa dai in waɗansu sun fahimci Allah da sahabbai da annaba da sahabbai amma bu ya lalace wajen waliye waɗansu kuma tun daga can nesa Allah ma da kansa bai samu nasa ba balle balle annaba su samu balle mala'iku su samu to haka suna da zuciyoyi irin na mutane amma ba sa fahimtar ilimi da waɗannan irin zuciyoyi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yabsiruna biha kuma suna da ido amma idon baya ganin abun mamakin Allah domin Allah yana ce mana sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatawallamu annahu alhaq wato muna nuna mutane alamomin ayoyin mu sama da kasa kudu da arewa gabar da yamma duk inda ka sa ido za a ga ayoyin mu ga mu kusa da kai har ma in ka dubi kanka ya ishe ka aya da kai ruwan mani ne ka zama jini ka zama nama ka zama mutum ka fito kana rarrafe kana faduwa har ka zama babban mutum har ka zama ka fitar da wani gashin da baka da shi da har hakorin ka zama faduwa har ka aka aka tonkura ka aka jaka ka zama wani kaman baka wannan ai ya ishe ka aya lokacin da iyayenka biyu suka shiga daki su biyu ne kadai da saurayi da budurwa amma aka samar da kai to wannan ya ishe ka aya sarrihim wa fi anfusikum wa bara tusiruna a lura da kyau a ga ayoyin Allah to wayannan suna da ido amma idon nasu baya ganin ayoyin nan na Allah lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yabsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha abin da muke kiran su summun bukumun umyun Allah yana ce yana ga kafirai summun kurame ne bukumun baibayi ne umyun makafi ne to abin da muke nufi da wannan summun ba sa jin gaskiya ba sa jin wa'azi azanun la yasma'una biya su kurame ne wajen jin wa'azi da jin gaskiya amma za su duk abin da mutane suke yi amma wajen jin wa'azi da jin gaskiya sun mun su kurame ne lahum ayunun la yasma'una wa lahum azanun la yasma'una biya kuma su makafi ne umyun in dai wajen ganin abin mamaki ji tsoron Allah ne su a wannan kam su makafi ne ba za su ga wani abin mamaki su ji tsoron Allah ba lahum ayunun la yasma'una wa lahum azanun la yasma'una biya suna da kunne kuma baya jin gaskiya baya jin wa'azi ulaika waɗannan mutane kal an'ami sun zama kaman dabbobi wato kaman raƙuma da shanu da tumaki da awaki da sauran dabbobi balu mu adal a'a ai sun fi dabbobi bata dabbobi in gari ya waye an sake su wurin da za su samu abinci da ruwa suke nema a guje su yi wajen in ko wani abu ya ba su tsoro na harkarwa nan da nan za su fit fit su gudu su yi wajen da babu wannan abin tsoron amma su waɗannan da kansu ke ɗaukan hanyar shiga wuta dabba tana yin haka su ɗauki hanyar ga ruwan sha sai su ɗauki wata hanyar da ba ruwan sha ta dutse amma suna jin suna jin kishirwa dabba tana yin haka bal humu adal a sun fi dabba bata ulaika humul ghafilun waɗannan sune dai rafkanannu wanda an yi su dama don su shiga wuta Allah kiyaye ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون can baya tsakanin kissoshi da aka karanta mana na tarihi da aka iso za a shiga kissoshin annabawa an ce ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ku roki Allah ubangijinku a cikin ladabi a ɓoye ma a cikin tsoro a ɓoye kuma domin akwai daddaro wa khifatan a gaba wa khufiya a roƙi Allah a ɓoye a roƙi Allah cikin kankantar da kai to nan ko aka zo kusa nan yanzu ana so a ce mana walillahi asmaul husna fatuhu biha wancan bal'am dan ba'ura ya samu sunan Allah ya roƙi Allah da shi kungiyar da abin ya zama to Allah yana da sunaye da yawa masu kyau dukansu fad'uhu ku roƙe shi biha da waɗannan sunaye amma kada ku yi shishigi kamar yadda ya ga muku can baya ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin kada mu yi shishigi ya roki Allah wa mutumin kirki sharri ya same shi kamar yadda Bal'am ya yi wa Annabi Musa ya roki Allah sharri ya samu mutumin kirki to kada ku yi irin wannan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha har yanzu kuma larabawan quraish da annabi yake ce musu ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim suna jin annabi yana ce ya Allah ya rahman ya rahim ya Allah ya rahman ya rahim sai suka ce ah Muhammadu ya ce ba a bautawa komai sai Allah kadai gashi yanzu yana bauta Allah da Rahman yana bauta Allah yana Rahman shine Allah yake cewa mulutullah wa rahman ayyan ma tatufa lahu asmaul husni ai da Allahu din da Rahmanu da Rahimu da Maliku da Kuddusu da Salamu da Muminu da Muhaiminu da Azizu da Jabbaru da mutaka har zuwa tis'in da tara na Allah ne kuma duk kyawawa ne sai bukata ta taso sai ka ɗauki wanda ya dace da wannan bukatar kamar yadda bakalikai suke yi sun san sufana da take kunci kowace kusa ita wannan sufana za su ɗauko in kana cikin wahala kana neman sauki Allah ya sauke ladihu ya ladihu ya ladihu ya ladihu ya ladihu Allah ya sauke in kana cikin wani wani damuwa na bata ya hadi idini ya Allah mai shiryarwa ka shiryar da ni kana neman a baka wani abu ya mudi ya mudi ya mudi Allah ka bani duk dai duk abin da kake nema in zunubi ya maka yawa ya ghafuru ya ghafuru ya ghafuru ya ghafuru ko ya ghafaru ya ghafaru ko shaninka ya karye ya jabbaru ya jabbaru ko mutane suna neman su halaka ka ya qaharu ya qaharu duk dai sunan da ka abin da kake nema da shi za ka yi aiki sai ka ɗauko irin wannan sunan ka roƙi Allah da shi kuma Allah shi kaɗai ne zatinsa ɗaya ne suna ɗaya ke isa kan zatin shine alif da lam hakuri Allahu kenan to sauran sunaye duk sai sun dawo cikin Allahu din nan sai su bi sifofi wato al-qudrat wal iradatu wal ilmu wal hayatu to sai su bi wannan sifofi su dawo cikin alif da lam hakuri sai su isa kan zatin Allah Allah ya bada umurnin abin da za a yi idan wannan addu'a za a karbe ta yanzu ne maza maza sai a yi kun fa yakun in ko za a ajiye ne sa ajiye sai lokacin da aka dama in ko za a canja ta ne ta zama gafara yadda Allah ya ga dama in ko za a kai ta lahira biya bukata ne sai yadda Allah ya ga dama to duk dai alqadi almurid alhayyu wannan sifofi nasa su suke karɓon wannan umurni sai su ba wannan sunan ya isa wajen zati ya sake karɓowa a raba waɗannan sifofi su sai yadda za a yi wa illa ila za'ul husni fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roƙe shi da waɗannan sunayen duk bukatar da ta taso to wannan sunan wannan bukatar ita zaka zaka dauka ka ja amma sunan Allah kake kira da wannan sifa fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma man asaha dakhala aljanna Allah yana da sunaye 99 duk wanda ya haddace su zai shiga aljanna sune 99 nan da muke karantawa bismillahir rahmanir rahim الملك والقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البار هزوا هزوا كرشن سو انا سو اكرمتا سو كما ريك هذا هذا سلاتين النبي صلى الله عليه وسلم ولله الاسماء الحسنى فاتوه بها to addu'a Allah yana karban addu'a ko iblis ya roke shi ya karba balle sauran wani wani mugu kowa ya roki Allah Allah in ya ga dama zai bashi kowa ya roƙi Allah kuma in Allah ya ga dama komai girman mutumin zai dakatar da wannan roƙo ce masa jaffal kalam an riga an rubuta an gama ne kamun kai roƙo ma shikenan an gama kenan to in ya ga dama zai karba saboda haka ake hada kowace addu'a da salatin annabi shi salatin annabi kullum Allah yana karbar sa amma addu'ar ka baka sani ba ko ana karba ko ba a karba baka sani ba saboda haka sai ka hada addu'ar ka da salatin annabi kuma abin da yasa irin mu yan tijaniya muke hada da salatul fati malamai sun ce salatul fati din nan tana da darajoji da yawa fiye da sauran salatoti kuma sauran salatotin ma malaman ne suka koya mana su da ba mu san darajar tasu ba kamar dai a kawo maka takardu kai bako ne a Najeriya a kawo maka takardu ce wannan sunanta naira biyar wannan sunanta naira goma wannan sunanta naira ashirin wannan sunanta naira hamsin sai ka kiyaye suka haddace su to kullum fa aka kawo damin su ga damin naira biyar ga damin naira goma ga damin naira ashirin ga damin naira hamsin aka ce ya zaɓi dami ɗaya in fa ka riga ka haddace wancan karatu na naira hamsin hamsin za ka ɗauka sai dai baka haddace ba ko kuma baka gaskata wanda ya faɗa maka ba kuɗin duk daga ina suke ba daga gwamnati ba gwamnati ce ta ga dama ta yi wannan naira biyar ba wai ta ninka ta ninka sauran ba ne ita ta ga dama ta mai da wannan naira goma ba ta ninka wannan sau goma ba ne ita gara ta mai da wannan naira ashirin ba ta ninka sauran takardar naira ashirin ba ne ita mai da naira hamsin ba ta ninka takardun sau hamsin ba ne a'a haka aka ga dama to haka malamai suka karantar da mu cewa wata rana magana da wani malami daga cikin manyan malaman tijaniya na ce na sha karantawa a cikin littattafan tijaniya wa an ce salatul fati duk wanda ya karanta Allah zai bashi ladan kowane salati dubu ɗari shida na sha gani cikin littattafai amma ni na ce malamin na gano abin a cikin qur'ani sai ce kai dai na ce yi na ce na karanta qur'ani kowane abu akwai kowane abu akwai wanda akwai inda aka fifita yadda aka fifita ka'aba ibada da kai a ka'aba daban take da wanda kai a wani masallaci to haka shi ma wannan salatin wato tunda aka dauki lailatul qadri khairun min alfi shahrin salatul fati an dauke ta kamar lailatul qadri ne cikin sauran salatoti alqur'ani ya ce ma lailatul qadri khairun min alfi shahrin dare ɗaya ne mai awa goma sha biyu an ce ya fi wata dubu wata dubu kwana nawa ne kwana dubu talatin kenan to fa dare ɗaya awa goma sha biyu sau talatin baya yin wata sai an ninka dubu sittin kenan in an ninka dubu talatin sau biyu zai zama dubu sittin kenan ana tare da ni dubu sittin kenan dubu sittin a koma ka'idar musulunci ta farko man ja bil hasanati fa ashru amsalha wanda duk aikata aiki mai kyau guda ɗaya za a ninka masa gida goma hawa na ɗaya kenan dubu sittin sau goma nawa kenan sai malamin ce min dubu ɗari shida na ce ashe malaman gaskiyarsu duk wanda ya kareta wannan ya kareta inna anzal nawa kenan kuma ya ce Allah bai da ikon yin haka ka iya cewa to ai akwai salatin da annabi da kansa yayi kafifi ta salatin da bakar ya samu cikin ilhama ka ce ya fi salatin da annabi yayi da kansa ce a'a mu ba mu jayayya da ikon Allah Allah ya ce yayi mana doki yayi mana jaki yayi mana alfadari yayi mana raƙumi don mu lafta mu hau mu huta mu ji daɗi daga ba sai nasara ya kawo mana mota da jirgin sama da manyan motoci da jirgin ruwa duk sun fi waɗannan ɗaukan kaya sun fi su tsada kuma zama ya cewa Allah dan menene raƙumin da ka halitta da jakin da ka halitta da dokin da ka halitta kayan nasara ya fi naka tsada ba don me concord ya fi raƙumin ka sauri don me concord ya fi raƙumin ka ɗaukan kaya don me concord ya fi raƙumin ka kuɗi ba za mu gaya Allah haka ba sai mu cewa Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da abin da mutane da mutane da abin da mutane suka yi duk Allah ne yayi da mutane da abin da mutane suka yi duk Allah ne yayi saboda haka salatin annabi da salatocin da Allah ya bayyana bayan annabi sallatu duk daga Allah suke mu aurin mu mun gaskata malaman mu saboda haka ne muke gaskata wannan to in mutum zai addu'a ya hada da salatin annabi don Allah yana karban addu'a in an hada salati saboda haka mu jan dariga tijani ke ji kullum da mun karanta fatiha mun yi addu'a kenan sai mu kawo salatul fatiha mu hada don su tafi tare wajen Allah yadda Allah bai kori salati ba to ba zai kori addu'a mu ban Allah da walillahi lasma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye kyawawa 99 ku roke shi da waɗannan sunaye fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i ku bar mutanen da suke kaucewa daga sunayen Allah fa zauna ma kanu ya'malu da sannu zamu saka musu da mummunan abin da suke aikatawa wato Allah yana da kyawawan sunaye kamar yadda muka lissafa Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddusu As-Salamu Al-Muminu Al-Muhaiminu Al-Azizu Al-Jabbaru Al-Mutakabbir har zuwa karshen su to duk abin da kake nawa sai ka dauko wannan sunan amma aka ce ka rabu da masu ilhadi cikin sunayen Allah ilhadi cikin sunayen Allah kafirai suna maimakon su ce Allahu sai suka ce Allatu auzu billahi maimakon su ce mannanu sai suka ce manatu maimakon su ce Allah azizu sai suka ce uzza to wannan duka ilhadi ne cikin sunayen Allah to mu ba za mu yi haka Allahu arrahmanu arrahimu almaliku alquddus assalamu almu'minu almuhaiminu to wannan a roki Allah da sunayensa kuma a roki abu mai kyau kar a roki mummunan abu kamar yadda shi Bal'am dan Ba'ura yayi yayi roki Allah da sunansa kuma ya roka bayin Allah mutanen kirki bala'i to ba a yin haka wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar mutanen da suke kaucewa a cikin sunayen Allah sai yi zauna sannu za a saka musu makani ya amaluna abin da suke aikatawa in Allah da ran alhamis mai zuwa 26 ga watan nan kenan zamu daure karatunmu saboda laruran zan tafi umra ran juma'a 27 Allah yadda zan dawo bayan sallah da kwana biyar in Allah ya so ran alhamis zamu daure karatunmu insha Allah wurin da aka saba daurewa lokacin da aka saba karfe 10 da rabi in Allah ya so tafsillah kallawo akwai mutane wanda suka rubuto tambayoyi kan salal fati to sun riga sun ji bayanin ta to shikenan yanzu alhamdulillah a shikenan ko eh akwai to
tambaya limami ne yana sallar isha'i har ya sallame ya shiga sallar asham sai ya tuna bai yi magariba ba sai ya sallama ya ce mamu su tashi su sake sallar isha'i kuma zai biya magariba to ya hukuncin wannan umarni yake eh tunda ya ba su umarni sai su yi haka din da bai yi magana ba sallar su tana nan ta bai magana ba sallar tana nan eh muna kuma isar da mun shigar da addu'ar mutanen birnin Kabi da mutanen Kabi State suka ce a yi musu addu'a yadda delegate wanda Khalifa Usman Mukhtar ya zo da su suka isar kuma mun shigar da addu'ar mutanen Yusufari kamar yadda mutanen su suka zo nan suka bara su Alhaji Haya da sauran mutane dai wanda suka zo suka ce a sa su cikin addu'a mun sa su cikin addu'a ba sai mun faɗi garurukan su daban-daban ba mun sa su cikin addu'a Allah ya biya mana bukatun mu duka bismillah me yasa malam in ya zo musuluntar da mutane yake cewa su ce ashhadu anna Isa Abdullahi wa rasulu eh dalili mukan ga mata in za su sa abinci a cikin kwano sai sun wanke shi duka saboda haka yawancin masu musulunta akwai sauran a zuciyarsu cewa watakila isan nan dan Allah ne wannan bata tashi ba har yanzu suna tsammanin isa dan Allah din nan ko mutum ya zama musulmi ma ya yi kyau kulle isa dan Allah kamun ya karanta kulhu Allahu ahadun Allahu sawun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun kai ya rike wannan cewa isa dan Allah ne ko isa abokin tarayyan Allah ne sai an cire wannan sannan a sa masa musulunci ya samu zama daidai alhamdulillah amin alhamdulillah amin Allah ba mu lafiya da zaman lafiya amin Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana musuluncin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya jiga mu jikin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka wa shehunan mu da alheri Allah jiga musulmi maza da mata raye da matattu wanda suke roƙon mu addu'a Allah biya bukatun mu da bukatun su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da muke tsoro Allah ya kiyaye mu duk abin da muke nema Allah ya bamu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kiyaye mana kasar mu Allah bamu lafiya da zaman lafiya har yanzu dai ga mu nan muna roƙon gwamnati a rage a rage mana kuɗin haji yayi yawa muna nan ban manta ba dai muna nan muna roƙon gwamnati muna muna wa gwamnati addu'an alheri har yanzu dai muna nan muna roƙo a rage mana kuɗin haji yayi yawa Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da na lahira Allah ya kiyaye musulmi maza da mata rayu da matattu bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kada amince kada amince maganan salati nayi masu cewa an ce salatu salatu qur'ani ba yan dariƙa ne suka faɗa ba qur'ani ba salati bane salat salati salatu fatanin ka salati dubu ɗari shida qur'ani ba salati bane shi qur'ani sunansa qur'ani ba baya cikin su qur'ani babu abin da ya kai qur'ani cikin duk abin da ake karantawa